من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna cikin bayani game da aqida al-sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yumsikuna amma shajara bayna as-sahaba yau za mu tashi inda malami magana cewa al-sunna suna kamewa suna rike bakunansu daga kutsawa game da abinda ya ratsa a tsakanin sahabbai abinda ya wakana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ainihin rigingimu da ma fadace-fadace da ya faru a tsakaninsu sahabbai to ala suna suna kame bakunansu daga wannan abinda ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya radiyallahu anhu ma da abin da ya faru yawan jamal da waƙaci sufin da sauransu duk waɗannan wurare abubuwan da suka faru a cikin waɗannan wurare sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna kama bakunansu da wani wa yaqulun mana ahli sunna suna kamewa daga abin da ya ratsa ya faru tsakanin sahabbai a wannan lokacin wa yaquluna kuma cewa suke inna hadhihi al-athar al-marwiyya lalle waɗannan abubuwa ko maganganun da aka ruwaito fi masawihi a cikin miyagun ayyukansu minha daga cikin waɗannan maganganu da aka ruwaito ma huwa makadib akwai abin da yake ƙarya ne kawai akwai abin da ke tsantsan ƙarya ne kamar magana da suke cewa cewa na aisha radiyallahu anha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta je wani wuri wanda in ta je wurin karnuka za su mata haushi kuma ta je wurin suka ce kaga wannan duka ƙarya ce to da yare su maganganu yana da yawa sai wani lokaci insha Allah za mu fassare su saboda kenan waɗannan abubuwa da ake ruwaitowa na ainihi waɗanda yi ka saba annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su akwai abin da yake ƙarya ne wa minha ma qad zida fi daga ciki kuma akwai abin da aka yi ƙari a cikin shi gaskiya ne amma sai aka ƙara shi wa nuqisa sannan kuma daga ciki akwai wanda waruke su akwai wanda aka rage saboda mi bukatar wanda yake so ya zage su ta cika don in ya tsaya bai kara ba bukatar shi ba za ta cika ba bida da yake so ya yada wurin ba za ta tabbata ba saboda haka in ya kara sai ya bata alherin da ke wanda take ɗan kaɗan kuma in ya tsaya ga kaɗan ɗin ma haka ne ko kuma mai yawan in ba rage ke ta yi ba to ba zai cimma burin shi ba zai cimma manufar shi ba saboda haka sai ya rage wa gwaggera an waje kuma an canza shi daga fuskar shi abin ba haka yake ba wa ammatu sahihi minhu malam yace mabi yawan wanda ya inganta daga cikin abin da aka rawaito daga sahabbai din ya fara tsakanin su hum fihi ma'zurun su a cikin shi wannan abin masu hamzari ne suna da hamzari cikin mana kowa yana da uzurin shi idan abu ya inganta a tsakaninsu wanda suka yi rigigimu tsakaninsu har ya kai ga fada har ya kai ga zara ta kubba da ainihin jiba da mashina da halbi da kibau aka kashe mutane a ciki wanda ya wari a cikin wannan ma wanda ya inganta a cikin shi to malaita suna da hamzari a cikin in ma mushtahiduna musibuna ko dai zamanto masu ishtihadi ne cikin wannan musibuna kuma sun yi daidai wurin ishtihadinsu wa in ma mujtahiduna mukhti'una ko kuma zamanto masu ijtihadi ne ko masu kuskure saboda ai duk mafarin abin shine kisan sayyidina Usman radiyallahu anhu shine duk mafarin waɗanda ya fara tsakanin su sai sayyidina Ali yana ganin ijtihadin shi inda ya kai shi cewa a bari tunda yanzu ba a dade da wani tashin hankali na kashe Amirul Mu'minin ba a bari har wani lokaci kuma in wannan fitinar ta kwanta cikin binciken da za a yi a hankali za a zaɓo waɗanda suka kashe shi wannan ba komai ba ne yana buƙatar a baya lokaci ya kwantar da hankalin al'umma samu nutsuwa ba wani abu ne za a hito ko sa su kashe shi a masu hukunci na addinin musulunci shi kuma muawiya yana gaugawa so yake a yi maza a kawo musu kahin bakin alƙalami ya bushe yana ganin an dade man cewa za a yi su wannan shi ya kai ga sabani a tsakanin kenan kun ga kowa ishtihadi ne yake kowa mai ishtihadi ne to koren zamanto masu ishtihadi ne masu daidai a nan ishtihadin sayyidina ali ya fi ƙarhin ishtihadin sayyidina muawiya radiyallahu anhu amma ko da muawiya ya yi kuskure ba kafiri bane shi ba ma fasiki bane yana da lada a wurin Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya ishtihadi yana da lada ishtihadi in ya yi daidai kuma yana da ladar daidai din da yi duk wanda ya ishtihadi yana da ladar ishtihadi in bai daidai ba shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe mai wannan mai kuskuren da yi wa in ma mushtahiduna mukhti'una ko kuma su zamanto masu ishtihadi ne masu kuskure kuma mu'awiya malami ne yana cikin kuttabu wahayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke rubuta wahayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadaka malami ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadaka yana cikin masu ijtihadi wanda yana da ladan ijtihadin shi da yi amma wanda yake al-muhiqqu shine wa sayyidina ali wan nasra anna abas sibtain kana huwa al-muhiqq man radda hadha qawluhu fanad حافظ الحكم تجاه الجوهرة الفريدة يجلسه والنصر أن أبا السبطين كان هو المحب baban jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu shine mai gaskiya duk wanda ya watsar da wannan magana to magana shi ƙarya ce saboda ka yahi sayyidina muawiya cancanta gaskiya a cikin wannan matsalan to amma saboda yahi shi zama kan gaskiya ba mu cewa muawiya ya kafirta ba mu cewa ma'awaya zaman tufaci ma'awaya zalimi ne ma'awaya ta zage shi shari'a ba ta ba mu damu wannan ba ta ba mu damu mu ɓata wani ba saboda ya yi kuskure a kan ishtihar shi wa hun ma'a dalika ba da ya ce su duk da haka la ya taƙi duna ba su kudurci anna kulla wahidin min sahaba cewa kowane ɗaya daga cikin sahabbai ma'sumun masu mi su ala suna ba su kudarta cewa sahabbai dukkansu kowa cikinsu masu mi ne wanda ba ya da iya kuskure an kaba irin gizmi wa sara'iri daga manya-manyan zunubai da kuma kananan shi ala suna ba su kudarta cewa ina ganin sahabbai mutane ne da allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su domin zamanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin daidai shi yayi yawa cikin rayuwarsu sannan kuma suna yin kuskure bal tajuzu alaihim adh-dhunub fil jumla zunubai na halitta a kansu a dunkule mana suna iya afka masu zunubai muna yin cewa sahabbai ba masu mai ba ne suna yin sabon Allah subhanahu wa ta'ala suna sabon Allah subhanahu wa ta'ala saboda mutane ne ba annabawa bane su ba manzanni ba da su amma mabiyan mafificin manzanni da annabawa Allah su ana wata ya ka zunubi ya halitta a kansu amma zunubin da suka aikata din nan bai shayi masu girmansu da darajarsu da matsayinsu a wurin Allah su ana wata ala suna nan masu girma masu daraja a wurin Allah su ana wata ala walahum min as-sawabiq sannan kuma suna da abubuwan da suka gabatar walfada'il sannan suna da abubuwa na falala falala ne baiwoyi da Allah subhanahu wataala ya basu ma yujibu maghfirata abin da yake tilasta ko yake kawo samun gafaran ma yasduru minhu abin da ya hito daga wurin su in sadar in ya hito din wannan suna da abubuwan da suka riga suka tara wanda ko da cikin su wani yayi da yi Allah subhanahu wataala saboda waɗancan manya manya ayyuka Allah na gafarta masu da shi mun gane wannan shine ba na walahum min as-sawabiq suna da abubuwa waɗanda suka gabatar da su ayyuka na alheri da suka gabatar na kokari na yada addinin musulunci da suka yi da haƙurin riko da addinin musulunci a lokacin da suke a maka an cutar da su an hana su zama an hana su tsayuwa an hana su jin daɗi a cikin gidajensu an hana su shakat an hana su sallah an hana su komi duk wani aiki na ibada an hana su ba su jin daɗin rayuwarsu amma suka rike addinin suka goyi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har inda addinin ya kai yanzu kenan suna da abubuwa da yawa waɗanda suka gabatar da suna alheri da kuma falala falala wanda ke sanya Allah subhanahu wataala ya gabarta musu zunubi in ba zunubin ya fito daga wuce hatta innahu har ma yughfaru lahum ana yabi masu min as-sayyi'ati daga miyagun ayyuka ba la yughfaru liman ba'da abinda ba a yin gafarar shi ga wanda ke bayan su ma'ana har su suna iya samun gafarar da wani wanda ya zo bayan su kaman ba zai samu irin wannan gafara saboda me saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imanin su na gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma ayyukan da suka gabatar anna lahum min alhasanati allati tafu sayiat saboda suna da ayyuka na lada masu dimbin yawa waɗanda suke shahi miyagun ayyuka kalin saliman ba'dahu abinda bai kasance ga wanda ke bayan su وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حقيقة يا تبتع da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu khairul quruni cewa sahabbai su ne mafi alherin al'umma mafi alherin zamanin duka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata zalla ya ce khiyarul quruni qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم a wata riwaya manzala ya kara ta riwaya manzala sallallahu alaihi wasallam mai tsaya zaka ko da ba manzala sallallahu alaihi wasallam mai tsaya ko da bai ko wannan hadisi ba kun san zamanin manzala ne ko da zamani to manzala ba shi kada ya rayu ba ya rayu tare da dubban mutane mu'minai waɗanda suka yi imani da shi zaka ko da bai wani ba zamanin shi ya ba zamanin wani zamanin shi ya fi zamanin da ya zo kai tsaye bayan shi alheri zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi zamanin da ya gabace shi alheri ya fi duk zamanin nukan da suka gabace shi na annabawan Allah tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi alheri ko da bai wani ba sai aka samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani cikin hadisai masu tarin yawa yana yaban zamanin shi idan ya yabi zamanin shi ya yabi mutanen da suke cikin zamanin ke mutanen da suka yi imani da shi a zamanin shi ya yabe su wannan yabo ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana ce musu khiyarun nasi as-sahabatu sahabbai na su ne mafi alherin mutane da Allah subhanahu wata'ala ya halitta duk duniya ba wa anna al-mudda min ahadi kuma cewa lallai mudu daga ɗaya daga cikinsu su sahabbai idan ta saddaka bihi in ya yi sadaka da wannan mudun ya da afbala min jabali uhudin dahaban mimman ba'da sai zamanto wato wannan mudu da ya bada na sadaka ya fi falala daga dukin uhudu da zinariya daga kwatankwacin dukin uhudu da zinariya mutum ya miƙa abin da ya kai girman dokin mudu na zinariya ya miƙa shi a matsayin sadaka ba zai kai mudu ɗaya tahin hannu ba da ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada da wani Allah min man ba da daga wanda yake bayan su wannan duba yana nuna falalar da ke gare su ba yana nuna matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya musu ba kuma idza kana qad an ahadihim dhanbun sannan idan zunubi ya riga ya hito daga wani daga cikin su aka ce cikin sahabbai ga wani ya aikata zunubi fa yakunu qad taba min sai ya kasance ya tuba daga wannan zunubi mu ma muke zunubai mu tuba bale sahabbai ko ba mu tuba mu ma a zamanin nan namu in mai zunubi zan na muke mu tuba mu roki Allah ya yi mu balle sahabbai da suka yi musanin darajar Allah da girman shi to in ma ya aikata wani laifi yana ai kasancewa ya tuba daga wannan su aw atabi hasanatin tamhuhu ko kuma ya zamanto ya zo da wasu ayyuka na lada waɗanda suke shaye wancan duk garabasar da Allah ya bamu su suka ware samun idan muka yi laifi muka yi la arwalla arwalla tana yayi wannan dole ko ba ta yayi ba idan muka yi layi muka yi sallah sallah tana yahi mana waɗannan layi ko ba haka nan bane idan muka yi layi muka yi sallar juma'a sallar juma'a tana yahi mana waɗannan layi idan muka yi layi muka yi azumin ashura da tasuwa ba su yahi mana waɗannan layi azumin arfa duk waɗannan kabin musansu su suka wara wucewa da su sadaka in ma sun yi zunubin ba su tuba ba ba su zanna suka roƙi Allah ba akwai gara basa da Allah ya bada cewa in ka yi wani aiki daga cikin ayyukan da Allah ya jira mai waɗannan falala falala ka sai a yayi masu ba to mu ma muka samu balle su aw ghufira lahu bi fadli sabiqatihi ko kuma a gabarta mai da falalan abin da ya gabata na laifi ko abin da ya gabata da shi na alheri aw bi shafa'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma a gamar zawai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana malam ya yi ta kare sahabbai kuma kariya irin ta shari'a babu san zuciya ba goyon bayan su ba yake kawai haka nan saboda san zuciya saboda sare idanu ne ba ina goyon bayan su ne da dalilai idan sun aikata zunubin suna iya tuba in ba su kuma suna iya aikata waɗansu ayyuka Allah ya yi masu nufin idan haka ba ta samu ba kuma Allah na iya gabar za musu saboda mi matsayin da ke gare su magabacin matsayinsu sai Allah ya yi musu in haka ba ta samu ba akwai ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ceton manzo Allah ya same mu balle su duk wannan takadirat ne ma da ke kawo in an yi in an yi in an yi wani sharadi ne saboda haka ba su mayu to amma in ma'ana waɗannan da ana kawo masu saboda kare sabanin sabatarsa in ka ji wani wawa sauna yana so ya taba su to kana iya kare shi da irin waɗannan dalilan allazi hum ahaqqun nas bi shafa'ati waɗanda su ne mafi cancantar mutane da cutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi kowa haƙƙi da cutar annabi sallallahu alaihi wasallam aw tuliya bi bala'in fid dunya ko kuma aka jarrabe shi da wani bala'i cikin duniya wata irin jaraba a cikin duniya Allah ya jarrabe shi da ita jaraba kamar irin jaraba ta cutarwa a cikin addini kuffira anhu bi sai a kankare mai da wannan bala'in da Allah ya jarrabe shi sai a kankare mai laifi ana da hanyoyi hanyoyi na yayin zunubai suna da yawa in ma wani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata dai to akwai a hanyoyi da yawa da Allah subhanahu wataala zai ga mata ga wannan dai shi mun gane wannan ko wa idza kana da fi dhunubil muhaqqaqa idan wannan ya zama to a cikin zunubai ne waɗanda suke tabbatattu sun waru fa kaifa bil umuri allati kanu fiha mujtahidi to ina ma ga al'amuran da suka zama to masu ijtihadi ne a cikinsu shi al'amarin ijtihadi in ka yi shi ba ka faɗuwa banza in dai ka kai matsayin ka yi ijtihadi a cikin wannan abin da ka yi ijtihadin kana da cancanta ka yi shi ke Allah subhanahu wata'ala zai baka mi zai baka lada in baka yi daidai ba ba ya kama ka da laifi Allah subhanahu wataala zai gama kama da yi kuma zai baka lada kokarin saboda ka yi ƙoƙarin neman gaskiya sai dai baka cin mata ba fa kaifa bil umuri allati kan fiha mujtahidi to ina ga al'amuran da suka zama to masu ijtihadi ne a ciki in asabu falahum ajrani in sun yi daidai to ladan bin ta tabbata gare su ladan ijtihad da kuma ladan dacewa da gaskiya wa in akhta'u idan kuma sun yi kuskure ba su yi daidai ba ba su gane gaskiya ba da lahun ayyuwa to suna da rana daya wal khata kuma la kuskure kuma abin yayewa da gare su ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر ولكن ثم القدر sannan gwargwado allabi wanda yunkar za a yi musu gwargwadon abin da za a yi musu min fi'ilihim daga aikin min fi'ili ba'dhi daga aikin sashin sahabbai qalil dan kadan ne nazrun dan mititi ne dan kadan ne kwarai maghmurun abin durmi yadda shi ne ma'ana za a danna shi ya shige fi jambi fada'ilil qaumi wa mahasini a cikin bangaren falala falala ta mutanen su ne sahabbai da da kuma kyawawan ayyukansu mun gane kamar buhun hatsi ne buhun gero ka ɗauko ƙwarar wake guda ka kewa ciki a gare shi ha ba da ƙarfa bacewa yake sai in sama aka aza shi amma dai aka aza ka garwaye ban matsin da shi ke nan bacewa an ce ka nemo shi an baka yanki to haka abinda safai suka aikata na laifi a ɓangaren ayyukan da suka tara da ladayensu idan aka gaba na layin da na ladan na layin koma yake dan mitsi idan kadan kai ka ce mamusa aikata min al'imani billahi falalan mutanen da ainihin kyawawan ayyukansu da ababansu waɗanda suke masu kyawu min al'imani billahi da imani da Allah wa rasuli da kuma imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waljihadi fi sabili da kuma jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wal hijra da kuma hijra da su nusra wanda kai yanzu inda zamanin ka ne aka ce za a yi irin Muhammad da sahabbai suka sha ba sai dai ka bar addini ko ba haka nan ba wallahi sai dai mutum ya bar addini irin gwagwarmaya da wahalar da suka sha tare da mutane riba ku ga zaman da suka yi a garin makka cikin dar arkam ibn abil arkam cikin gidan shi aka shiga tun da su ba ba a yi ka kuma sai tsakiyar da ke kuma cikin tsakiyar dare nan kayan albijir ya yi to kowa ya gani ka za ka dawo kuma an kazanta shi ke kagan zamani na mutum gani zawancin abin da dole ne shi ke nan baka aikin komi tana zanne wurin manzala sallallahu alaihi sallam cin cikin duhun dare kuma sai wani duhun dare ke ina iyalin yanzu a zamanin nan muna da sauki muna da almajirai muna da malamai masu karantarwa amma wa ke zuwa wurin su karatu karatu sai gagar mutum da hujjami iyali ana neman masu abinci to su can su kutum ɗin ba aiki an bar aiki saboda kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam rana su ba inda suke tafiya suna nan tare da mutane kuma kullum karuwa suke ba ragewa suke to ga hijira hijira kuma ka tafi wani saboda ba yadda za yi dole ya bar matan shi dole ya bar ɗiyan shi da shi kaɗai tsira daga baya sun wanda baya da ƙari wani ya bar duke shi kuma ya tabbata can yi ji wa wata za ya samu sai dai in Allah subhanahu wata'ala ya nihi shi da wata rahama ya maimaita mai ya saka mai da alherin hijirar da ya bashi wata dukiya mamakin wanda ya bari wani yana da gida ɗaya biyu cikin garin maka ya bari wani uku wani kuɗi gari duk ya bari su dan Allah subhanahu wata'ala kawo duka waɗannan falala ne wanda za ka same ta a wurin sahabbai ba za ka same ta wurin sauran mutane sannan kuma ga taimakon addini da suka ga ilimi mai amfani da suka samu a wurin mutu ala sallallahu alaihi ga al'amalin salih aiki na kwarai aiki tsantsa wanda babu shirka ciki da kuma cikakkiyar biyayya da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man nazara fi siratil qawmi mala yace duk wanda ya nazari yayi karatu a cikin tarihin mutane bi ilmin da ilmin adalin da adalci duk wanda ya karanta tarihin safa a nabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu da ilimi mana ka dauki littattafai waɗanda suke littattafai ne na ilimi an yi tsakani da Allah an rubuta su domin tarihin waɗannan bayan Allah kuma kai karatu da adalci a matsayinka na adali ba zalimi ba ba mai kirkira ƙarya jingina masu ba وما من الله به عليهم من الفضائل da kuma irin baiwar da Allah subhanahu wataala yayi a kansu na falala falala duk wanda ya yi ne nazari cikin tarihin waɗannan mutane alima yaqina zai sani sani na yaqini annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya cewa su ne mafi cikin halitta bayan annabawan Allah subhanahu wataala la kana wala yakun bai kasance ba kuma kwatankwacinsu ba zai kasance da can baya irin sahabbai bai kasance ba kuma nan gaba ba zai kasance ba duk wanda ya nazarin waɗannan ya karatu cikin tarihin waɗannan bayan allah ne ba sai na abubakar ku duba ku ga lokacin da ya musulunta ɗin nan manya-manyan sahabban nan duk da ƙoƙarin shi shigo da su a cikin addinin musulunci duk da awon shi ce ko da ya gane musulunci ko da ya gane addinin musulunci ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mun tuma aikin Allah manzala sallallahu alaihi wasallam mai bayani yace ai ni da ma tun da can ban taba kare ka ka tun gaba na addini da mani baka taba da mana kariya ba da wanda kike wada mana gaskiya ne sadaka yanzu ma ka ga mana cewa Allah ya aiko ka da addini na ya dan ba ka kariya kuma shi ma zai tashi na aiki sa Abdurrahman bin Auf karkashin suka musulunta sai usman ibn affan karkashin suka musulunta sa'ad ibn abi waqas duk da awashi ya jawo mutane da yawa sannan kuma ya sa duke shi nawa za a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talaka ne ba yi da shi ba yi da shi gobe balle a je sai na bakar yayi ne dan a saka mai alama mashi dan manzo Allah ya biya shi manzo Allah bai da abin da za a shi amma ya ta dauka duke shi yana yi in ya gabawa ana azautar da shi saboda ya karɓa addinin musulunci sai ya sayi shi ko nawa ne zai sayi shi ya zo ya tarda bilal ana azautar da shi ana mai azaba an aza mai dukatar duki ya yi rairan ga rana ga zayin maka kuma aza mai duki ana cewa ya yi hukuma kan maka yana cewa ahadun ahad Allah Allah ɗaya ne yake yarda da shi bai yarda da kowa ba sai Allah ina bakar yi zai ce a sai da mun shi suka ce kawo rukiya don ko rukiya ba su ya ba su rukiya ɗin su sabuwar bin umayya da so mai bin kalab da sauransu suka ce wallahi inda kaki sai yake sai da rabin rukiya da sai mun sai da mu inda ka ce mun rabin rukiya sai da fara da mun ga shi kuma yace ni kuma inda kun ki sai da ban shi sai da bi'at rukiya rukiya da yace da sai na sai shi har wata rana ma baban shi zan da shi na mai wada yana mai wada tana ta sayan bayi bi'a masu rauni waɗanda ko wata tarzoma ta su ba su iya kare a garin makka bakaken mutane ne an rena su ba su da ƙarfi ba su da kowa in an kashe su ba abin da ka sai bayi waɗanda suke da dangi waɗanda suke da ƙari waɗanda waɗannan bayan naka jahilai ne ba sun komi ba su da wata dabara lokacin baban shi bai musulunta duk ga mai cewa shi yana sayan bayi ne ba da komi ba saboda ya samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ya sai bawa ba bawan kuma yake na ya zama da ya zama cikakke yanci ne bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken yanci lokacin da ya musulunta dinari dubu arba'in gare shi amma dinari dubu arba'in da sai da ya komo dubu biyar sai da ya komo dubu biyar komi shi ke cikin kudin shi yana badawa duk abin da ake bukata da wannan dinari dubu biyar da su yi hijira tare da manzana su da ba su da su ya yi hijira bai bar mai iyalin shi ko da la saboda haka kun ga waɗannan duk kowa cikin su haka yake duk wanda aka karanta ma tarihi sai ka kama ya yi wannan an karanta ma tarihi wannan kuma sai ka ce ya yi wannan zuwa kuwa sai na umar irin yadda ya shugabanci sai na abubakar a ƙarshe da ya zo rasuwa ce mutuna na aisha ya ta je ta riba dukiyoyin shi baki daya su yi lissahi su ga menene ya za ya bari in ya mutu in ya mutu a jiya mai da sanya cikin bai turban ya ta iske daga wani bawa sai wani rakumi guda sai kuma wata gona da ke kare shugaba ne na musulmi kuma zamanin shi an samu dukiya an samu ganimomi masu girma amma saboda ba na shi ba na Allah ne na addinin Allah ne ci komi cikin sai abinda aka yanka mai a matsayin shi na shugaba don ya tsaya ya ci gaba da jagorancin al'umma matsayin ka na shugaba ce gona gare yau shugabancin mana zamanin nan yau in ka zama shugaba kayan zahi ta mallaki duniya dama dama shi ne gurin kahin gari ya waye ka mallaki duniya ka mallaki makudan kudi lokacin da ya rasu suna na aisha da sauran yayin suka zo ka kawo ba sai na umar abubuwan da ya rasu abubuwan da ya bari ba ya rasu shi sai na umar ya ce da kan a ta'abta man ba da ya ce sai na abubakar kawo halar da wanda ya zo bayan ma'ana wanda ya gaje shi magajin shi ga shugabanci mai tallace yana sai ya yi sabon aiki bai tara mai dukiya wanda yake zuwa ya ta kwasa ba a yi ta ayyuka shi wani sai ya nema yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rarraba mu bayan Allah bayan Allah aiki da wannan dukiya ya yi da haka yanzu shi sai da wa wahala ta kama shi sai ya sha wahalar sannan ya samu wata dukiyar da kuma za a yi ma addinin musulunci aiki yana umar duba ku ga yadda yake yawo yadda yake yawo cikin gari ko ina yana diba ina ne matsalolin mutane wuri wuri yake bai ga suwa ke bukata suwa ne ba su bukata wani mutum ya zo da matar shi tana nakuda sai na umar yana yawon da yake cikin dare sai ya ji nishi da ƙara sai ya zo wurin mutum ya ce mene ne mutum ya ce da allah ya tafi mutumin bako ne sai na umar yace aka gaya mana duk matsalolin ka zan dauke shi bai san kowa ke mai magana yace man duk matsalolin ka na dauki nauyi na gyara maka su yace masa yana wato daga kauye muke mun zo nan wurin amirul mu'minina domin ya taimake mu ina cikin matsala mata zana cikin nakuda za ta yi kuma nan ba san kowa ba sai na umar ya ce to kira yana shi bai san kowa ne sai na umar ya je tar da matar shi da ya sayi da ali ummu kalfu ya je ya suke ta ya ce mata ga wani alheri allah subhanahu wataala ya koro mata ko kina bukata ya ce wani irin alheri ne ya ce wata mace ce ba kowa ba ta da kowa amma tana cin tana ta ku za ki iya zuwa ki kama mata haihuwa ta ce tana bukata yana umar da ta samun tsumma irin wanda za a aza mata da sauransu wurin haihuwa dogo tukunya ta dogo abinci danye a ji a dama can gida ita tana can wurin macen za ta karba haihuwa ita shi kuma zai namar ya zarta kunya shi da kanshi ya zarta kunya a cikin gidan ce mutum ya kunna mai wuta mutumin sai ya ji nauyi yaushe ya ji nauyi lokacin da mata zai na umar ta ce amirin momini da ka gaya ma wannan mutumin mata shi tare tunan shi yawa da jaba yana dinki yana wani jawa ka tsaya inda kake kakka canza wannan nauyi ne allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana kan hakki ne in bai ba sai allah ya tambaye sai na umar wani ke cewa yana tsoron in wani dan akuya dan kararrabi ya rasu a iraq allah subhanahu wa ta'ala zamanin shi lokacin da yake shugaba yana tsoron allah ya tambaye shi ya aka wannan dan akuya yanzu dan akuya ba mutum ba ma saboda ku kenan duk wanda ya karatu cikin tarihi waɗannan bayan allah da adalci da ilimi zai gane cewa lallai su ne mafifitan halitta bayan annabawan Allah subhanahu wata'ala la kana irin su bai kasance ba wala yakunu mithlu kuma irin su ba zai kasance ba an ya riga muci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ai ba babu kamar ka to haka su ma ba ai ba kuma babu kamar su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabawa haka su ma suka yi mutanen annabawa salawatullahi wasalamu wa annahum hum taqwa kuma cewa lalle su sune mafifita zababu wadanda Allah subhanahu wataala ya zaba min quruni hadhihi umma daga zamanin nukan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi allati hiya khairul umami wacce ita ce mafi alherin al'ummomi wa akramuha ala Allah kuma ita ce mafi daraja ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da wannan muna ga kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna da mu abin da ya amfane wanda ba zai amfane mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala kai ya shi Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin duk kasashen mu da ba mu kwanciyar hankali a cikin kamashin mu da biya mana dukkan bukatun mu na ji wadanda ba su laye Allah kara musu lafiya su laye Allah kara musu lafiya wadanda kuma su bari ya mu gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan su da ba su da musu da ba mu kwanciyar